Allahu
muna roƙo Allah akwai waɗansu mutane da suka yi boko a mabashi muhammadiyya ba ko kaɗan amma sun mai da addini kamar siyasa siyasa in ka shiga in dai ka gane kirarin siyasa to duk abin da ka wada daidai ne amma shi addini ba haka bane dole ne sai sai ka karanta ka ji waɗanda suka karanta sun gaya maka ka je musulmi ya buɗi baki ya ce babu wani a musulunci ba ƙur'ani ke na musulunci ko sura takwas ba karanta ƙur'ani ba kai magana cikin musulunci a rayuwar da zai kaziru bin dini ubangiji na gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam zan gaya maka labarin wanda yake karanta yake karyata tashin kiyama in baka san shi ba shine fa zalika allazi yadqul yatima wannan mutum mutum wanda yake an giza maraya in ya zo gidansa ba shi an giza maraya ya dukul yatiman nan shi maraya nan gidansu za a je ya ture shi da ko shi ne zo gidan wadda suka ture shi fazalika ladhi yadukul yatima wala yahuddu ala da'amin miskini gashi kuma baya kudaitar da mutane su ji tausayin miskini su bashi abinci wala yahuddu ala da'amin miskini to wannan shine mai karyata tashin kiyama kamar an gaya wa Allah ai waɗansu musulmi ne suna sallah ma suna yin haka Allah ya ce musulmi mai sallah maraya ya zo gidansa ya an giza ce tafi gaban wuri ko ko miskini ya zo ya an giza tafi gaban wuri baya kudaitar da ciyar da miskini mai sallah kuwa in dai mai sallah ne ke haka fa wailul lil musallina azaba ta tabbata kamar wannan sallan da yake an giza maraya ya hana shi sadaka ko ya an giza miskini hana shi sadaka kalmar azaba ta tabbata ga wannan mutum ko yana sallah sura ba ta kai goma ba sai an je a rafta da yake kaiwa sura goma ko to ga wannan bai karanta sura ta goma ba yana bude baki yana babura a musulunci babu ra'a musulunci wa ya ga maka musuluncin da annabi ya zo da shi ko musuluncin gidanku musuluncin da annabi ya zo da shi kam akwai bara a ciki abinda ake kiransa musulunci abinda annabi ya faɗa da abinda annabi ya aikata da abinda aka aikata a gabansa ya tabbatar shine musulunci mato shine ma'anar alkur'ani da hadisi to alqur'anin dai gashi na karanta in ka wuce gaba kaɗan za ka ji Allah yana cewa amma sa'ila falatan har mai bara karka yadda kai masa tsawa ka ce Allah kai Allah ba da sa'a Allah ba da sa'a amma kai kan tafi gaba mu kulli ku kenan dare da rana kuna damu da ne a'a qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yadbu adan Allah ce mai bara ka gaya masa magana mai daɗi ka sallame shi ya fi ka bayi sadaka ka zage shi ku kenan kamar kwarkwata kudda mutane dare da rana ta bi kowa muri ko ka bayi sadaka in ka faɗi ka sadaka ka taro ci Qur'ani yake karantawa shi jahilin da yake cewa babara musuluncin nan kuma Allah yana ce allazina yunfiquna wadan bil layli wan nahari sirran wa laniyatan wa lahum ajrun inda rabbihim masu ba da sadaka daidai yadda rana a bayyane a ɓoye wannan Allah ya ajiye musu ladan aljanna. Kurani ne ke karantawa. Munafukai sun haɗa baki a zamanin annabi suka ce abin da ya sa wannan baki suka dame mu mu muke ba su abinci mu haɗa baki mu hana su abinci za su watse su bar mana garinmu. Munafukai ba suka ce za su haɗa baki su hana mai mutanen annabi abinci ai sa watsa su bar musu gare su ya jama'an musulmi ana wasa da addini baka san komai ba cikin musulunci ka bude baci kai magana a rediyo ba ba bara musulunci wato ba qur'ani kenan musulunci an yi bara a gidan manzon Allah har matarsa tana ba da sadaka wata ran ma da za ta ba da sadakar dabino sai ta shafa masa turare annabi ta aisha wani sabon ilimi ne aka samu kuma yanzu za a ba da sadaka sai an shafa turare sai ta ce ya rasulullah ka san sadaka in ka miƙa kamun ta shiga hannun miskini sai Allah ya karba da kansa tukuna sai annabi ya ce a da ana faƙuti lallai yanzu kan kin yi ilimi yanzu kan kin yi ilimi an yi bana a gidan sayyidina ali har ma Allah ya saukar da ayoyin yabonsu ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Allah ya saukar da ayoyi yabon waɗannan mutane wato sayyidina Ali da matarsa Fadima masu taimako wannan tare da suna bukatan abinci amma suka ba da shi a kansu miskini da maraya da wanda aka saki daga ɗauri. saba jama'a musulmi daina wasa da addini mana kai wa Allah ƙarya kai wa annabi ƙarya abinda Allah ya faɗa da wani kace ƙarya ne bai faɗa ba to zaka sha azaba shi mai hana sadaka Allah ya yi masa miyagun maganganu yace sunan mai hana sadaka manna'il lil khairi mai yawan hana alheri ka hana mai neman abinci samun abinci ka hana mai samun lada samun lada sunanka manna'in lil khairi mu'tadin mai shishige cikin ikon Allah asimin mai yawan laifi Allah ce utullin ga ka da katon ciki ka shiga cikin ka amma miskini kar a bashi abinci utullin ga katon ciki kai ka shiga amma miskini kar a bashi mai dan kwarren ciki a wani wuri Allah na can manna'il lil khairi mu'tadin muribin mai yawan hana alheri mai shishige cikin ikon Allah muribin mai shakkan mashin tashin kiyamar nan ko gaskiya ne shinkan qur'anin nan ko gaskiya ne me yasa mutane suke haka ne musulunci a mai da shi wasa hannun jahilai wai ba kaza cikin musulunci me kaza ne cikin musulunci kai magana cikin siyasar ka ko cikin bogon ka ko cikin shigantakar ka amma musulunci ba naka bane kai dai ka yarwadar da aka koya maka da sallar da aka koya maka amma kai karkasa baki cikin maganan malamai bara ba bara cikin musulunci an yi bara gidan annabi an yi bara cikin gidan sahabbai sannan ka ce ba bara cikin musulunci banda wannan kuma akwai waɗansu marasa kunya su koɗa bakinsu wai wai an ɗauko 'yan mata daga sakkwato an kawo su an kawo su naija karatun ƙur'ani wai ina aka samu wannan ka dau ƴaƴanka mata ka kai su daga Sokoto har Niger karatun Qur'ani a sharariya ita kuma har ta je har America karatu ba wai tsakanin Sokoto da da Niger ba ta je har America karatu tana zaune da katti dare da rana ta je karatu har ta samu digiri har ma suka ji tana kirari kai watan Allah ya haɗa da wani bayan Allah mutumin kirki shi ba musulmi bane amma kullun yana taimako na kana help you duk abin da zan saya ba zai yadda saya ba shi ke saya mu amma ba musulmi bane to kai ke mai wannan irin hali ke ne zaki zargi wai wai an dauko yan mata daga Sokoto an kawo su an kawo su karatu Niger ai da ko namiji ne mutum ba zai yadda ya dauki ɗansa ya bai wani mutum ba ya karantar masa sai ya yadda da addininsa sai ya yadda da amanarsa sai ya yadda da imaninsa balle ta mata ko mai ɗauko ‘yan mata ya kawo su karatu, za ka samu ubanta ne ya zo da ‘yan matan ko ƙannan uban da suka zo ‘yan matan, ba ita ta yi ɗamara ta shiga mota ta zo ba, amma masu boko ai su suke shiga ɗamara uban suna raka su ne? Suna da wani muharrami wanda yake raka su, ko su ba hukuncin musulunci a kansu, sai masu karanta Ƙur'ani kawai ake wa don ƙin musulunci, don ƙin alƙur'ani, amma kuma da sunan wai musulunci. mutum ba zai ba ‘ya'yansa karantarwa ba sai ya yarda da imanin mai karantarwa to tun da ya yarda da shi kai ina ruwanka ko ke ina ruwanki Allah ya kiyaye wannan rashin kunya da ake wa musulunci a gidan rediyo ai ta maganganu ai ta wa Allah ƙarya abinda Allah bai faɗa ba a ce ya faɗa abinda bai abinda Allah bai faɗa ce ya faɗa wannan rashin kunya yana da yawa ku yi magana cikin siyasar ku ku yi magana cikin bokon ku ku yi magana cikin maganan ƙasa amma addini don Allah a daina yin ƙarya wa Allah a daina yin ƙarya wa annabi ana sukan addinin da ƙarfi Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu kuma masu hana sadaka duk wanda yake hana sadaka in bai bai wa masu baran abinci ba to gashi ga Allah in dai baka ba mai bara abinci baka hana shi sadaka kana da iko kasa iko ka hana shi sadaka to ga kai ga Allah An- annabi ya ce mace ta shiga wuta saboda ta daure kyanwa bata ba ta abinci ba bata bari ta je ta yi kiwo ba saboda haka allazina yunfiquna malan bil layli wan nahari sirran wa alaniyatan sai daga kuma dare da rana a boye a bayyana ga Allah ya ce a baya ba ba hana ba amma wanda yake hana sadaka lalle bai shirya da al- shirya zai gamu da Allah ya shirya zai gamu da Allah su kuma su sa hannu su kuma mutanen su za su dawo da su ci ba mu tura ka kai je kai mana wakilin soke bara soke sadaka ba ko akwai wanda ya zabi wakilin don je ya je ya- ya sa hannu a soke bara a soke sadaka to a janye su su janye mutanen su masu suka musulunci din na masu hana bara masu hana sadaka don kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin musulmi ana kashe kowaɗanne kuɗi amma wai bara ba kwanan nan suka yi magana suka ce ya kamata a taimaki maroka ba sun taimaki siyasa a taimaki maroka lalle a karrama su a kira shugaban ƙasa ya zo ya karrama su kuma an kira shugaban ƙasa kuma ya zo ya karrama su an ba su miliyan ɗari uku maroka din amma mai- wanda za a ba shi loman da zai ci maganin yunwa an hana shi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahi wannan akwai hadari wata rana an yi taro na gwamnonin arewa shekaru da suka wuce suka taro wanda shugabanci taron gwamnan kano na wancan lokaci cewa an hana bara daga yau da ya shiga jirgin sama wajen jas din na jirgin sama ya kashe shi zai tafi ƙauyensu a wajen jas ne jirgin sama ya kashe shi aka huta to duk wanda ya sa zai hana bara bai shirya wa masu bara abinci bai shirya gamuwa da Allah ba nesa ba nesa kusa kusa Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih al-amri al-khatim lima sabaq آخر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل من هذا آية الإسلام والمن يجمع كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام ويمحق الفقراء والمساكين كالحج إلى بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى والكافة في خلق أرسله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد أمور المهاجرين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراجعوا مراقبة من يعلم أنه إنه يرى اعلموا أن خير الهدي كتاب الله خير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاتقوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات واعلموا أن الدنيا قليل وما قليل يفنى لا تجد خير ما أبقاه وقال تعالى فإذا برق البصر وصف القمر وتنجم ذو القمر يقول الإنسان ولي أن نوفر ما لا وزر إلى لم يكن المستقبل ينبه الإنسان يومئذ ما قدم وأخر والإنسان على نفسه بصيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا الله بالقول سديدا يذهب ما أمركم ويفعلكم ذنوبكم وإن الله ورسوله فقد فاتكم الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وخير الوسيلة وحثنا على خير الوسيلة والوسيلة أمرنا أمرا فلا في نفسي وسلنا بملائكة وصي وسلم بمن من جنه وإيزي فقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لي ثلاثا واحدة صلى الله عليه بعشرة ومن صلى لي عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى لي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى لي ألفا زاهم السكوت في الأبواب الجنة في رواية من صلى لي ألفا كل براءة من النار براءة من نفاق براءة من العذاب عليكم بالإكثار من الصلاة للشكر كل ذلك عند الله وكان أعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عن صحابته وكفار الراشدين والهادي المهتدين والصديق الاكبر والحبيب الاكبر ابي بكر وعن سراج اهل الجنه النعيم بالصواب سيد المهراب ابي نصر سيدنا عمر بن الخطاب ام الاموال بن الرحمن ابي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان اخبار مدينه العلم اليه من يغالب ابي الحسن سيدنا علي بن ابي طالب وعن سيدنا ابي باقيه لا جاري الى راضيه اللهم اجعلنا من سنة الدين وسنة مسلم المسلمين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين ودمر أعداء الدين اللهم أعلم ما كان بلا كرام آمين شو.
ودمر أعداء الدين جل وعلا وبارك وبارك وبارك السلام على نبينا من كل ولاية وبارك ولا تولد ولدنا ولبارك من ذلك بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والشر والذكر والإنذار لعلكم تذكرون قولوا قولي هذا وأسأل الله لي ولكم على الصلاة الحمد لله الحمد لله